أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta shekul islam muhammadu ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai a satin da ya gabata mun tsaya faɗin shi cikin lamba kalin nawawiyu fi sharhi muslim nan ne matashiyanmu ko don ba a manta ba har yanzu muna cikin naharul khairi wadda malam ya kulla wannan lamba a ƙarƙashin wato ainihin bayanin da ya yi a kan mushrikai da suke kawo hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ga usama a kataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah da hadisin abdullahi dan umar umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah da hadisin abu sa'id aina ma laqitumuhum faqtuluhum in adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'adin ma'ana hadisi na wanda yi magana kan khawarij da dukkaninsu suna cikin bukhari da muslim a kan wa'innan hadisai suna nuna duk abin da mutum ya aikata inda ya faɗi la ilaha illallahu shi ke nau'incin hadisan biyu a kataltahu da kuma umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah sai malam ya kawo cewa ai annabi sallama da ya faɗa hakan kuma shine da ya faɗa kan khawarij cewa duk inda na haɗu da su zan kashe su kisa irin na adawa duk da kasancewarsu sun fi dukkan mutane yawan ibada ta ɓangaren karatun alkur'ani da sallah da sauransu to sai malam ya faɗi lafazi da ke nuna cewa sallarsu da la ilaha illallah ɗinsu da sauran ibadunsu da iddia'in musuluncinsu ba zai musu amfani ba daga wannan ke alamtar da cewa kamar ya tafi akan cewa su kafirai ne ina fata an gane wannan wannan ya sa shi mai ta'aliki tal'atu marzuk rahimahullahu ta'ala sai ya kawo maganganun malamai mun ji zance tun daga kan al'imamul khattabi da ainihin alkadi iyad da alghazali da alkurtubi sahibul mufihim almufihim da kuma alhafiz ibn hajar al'asqalani rahmatullahi ta'ala alai a satin da ya gabata zancen da muka yi magana kan khattabi muka ce shine wanda ya fara yin sharhi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ɗauki littafin wani ya mai sharhi sai muka ce idan dai sharhi ne na hadisai ya ambaci hadisi a mai sharhi akwai wanda suka gabace shi ma'ana in ba na wani za a ɗauka ba mutum ya kawo hadisin ya sharhi da kanshi sai muka ambaci al'imamu al-tabari ibn jarir ne tabari ya yi mukhtalifu al'athar to sai zan ambaci wa yake da suna al-tahawi kan ambaci al-tahawi sai na ce al-baghawi ya riga shi al-baghawi yana bayan khattabi domin khattabi kamar yadda muka ji ya rasu 388 shi ko baghawi ya kai 516 daga yana bayan shi daga al-tahawi nake so in ce abu ja'far al-tahawi ahmad ibn muhammad abu ja'far ne al-tahawi wanda shi ya rasu 321 kaga yana gaban alkhattabi to shi ma yana da littattafai da ya yi na sharhin mu'talif da muhtalif na hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib a zancen alhafiz ibn hajar wanda shine zancen mu na karshe cikin maganganun waɗannan malamai za mu ɗan waiwaya baya kaɗan da ya ce qala alhafiz fil fathi wa hadha إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفره zancen sayyiduna ali da aka tambaye shi kan ahalun nahrawan ko wanda nan ya kawo shi da annahar ana nufin nahrawan wanda aka yi yakin nahrawan da su tsakanin sayyiduna ali bayan an kare yakin sufin to ya yi yaki da khawarij da suka mai tawaye suka hada runduna su nafi ibn al-azraq to a wani guri da ake kina ake kira nahrawan to aka tambaye shi kafirai ne su sai ce min al-kufri farru ai sun tsere ne daga kafirci sai al-hafiz ya ce wanda zancen hafiz yana kusan alamtar da cewa a, za a iya kafirtar da su domin ya yi ta'akibi ne akan zancen ibn babbal da ya ce ba za a kafirtar da su ba ina fata an gane wannan to sai alhafiz ibn hajarin ya ce wannan zance na sayyiduna ali idan ya tabbata daga gare shi za a ɗauke shi ne za a ɗaura shi akan ma'ana a sayyiduna ali lokacin bai riga ya gano mummunar aƙida ta khawarij ba wadda ta sababta kafirtar da su a gurin wanda yake da ra'ayin kafircinsu an fahimci wannan sai ce wa fi ihtijajihi bi qawlihi yatamara fil fuqati hujjar da ibn battalin ya yi da cewa mutum zai- hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim lafazin shi wanda ya yi harbi din na wannan kibiya da muka yi bayani zai yi shakka a gurin fuka gurin da yake shiga jikin wata yake shiga jikin zaren wato ainihin baka shin jini ya taba shi ko bai taba shi ba to sai ya hujja da cewa ba za a yi ah, alqatu bi kufrihim ba saboda akwai shakka akan gurin tamthili din to sai ce wannan hujja tashi nazarun akwai abin dubawa fa inna fi ba'dhi turuqil hadithi domin lallai ya zo a sashin wani a, hanya na hadisin lam ya'liq minhu bi shay'in shi wannan eh, to ainihin icen bai bai- bai ainihin wato ɗarfu da wani abu na jini ba ko wani abu wanda zai nuna cewa a icen ya ɗan jima ko ya ɗan taɓo wani abu a cikin cikin wannan dabba wani ba wani jini ko wani bargo ko wani abu makamancin haka wanda wannan lafazin yana cikin ahadu sahihai ne wa fi ba'dha a cikin wasu lafuzza din sai ya zo da a- a wasu hanyoyi na hadisin sai ya zo da cewa sabaka sinan ya kawo algharthu dama wannan kuskure ne na taba'a abinda yasa nace mu dawo kenan asalin shi sabakal fartha waddama sabakal fartha waddama yani anna saham almarni almurma bihi shi wannan kibiyan da aka jefa da ya fasa jikin dabban nan to sabakal fartha waddama ya wuce alfarth shine uwar hanji tumbi kenan ko ya fasa tumbi kuma ya wuce jini ana kafin jini ya fara tsatsowa ko kuma abin da ke cikin tumbi na wato da abin- abinci da ya gama aiki ya gama fitowa ya taba icen har icen ya fita ana kaga wannan kinaya ce na saurin ficewa daga cikin addinin kuma ba za a bar komi ba mutum ba zai tafi da komi na addinin ba su hawari ina fata an gane kamar yadda wannan kibiyar da aka harba ta fasa wato fata ta fasa bargo ta fasa timbi ta fasa wato ainihin magudanar jini kamar su hanta da ainihin saifa da wane ne har ta fita jinin bai ma fara zuba ba ballantana ya taba ta shi ake cewa ga yama jini na wuce alfarf shine me shine uwar hanji kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin suratul nahl ah, yakhruju min butuni hmm? min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin ya asalin ayat take وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الله ce akwai abun dubawa dangane da dabbobin ni'ima shi yasa zamu kawo ayan dan ka fahimta sai ce yakhruju min butunihi shar'a menene la'ibra nusqikum mimma fi butunihi muna shayar da ku daga abin da asali yana daga cikin cikin wannan dabba labanan eh, min baini farthin wa wadami abin nan da kuke sha din yana fitowa tsakanin uwar hanji da jini shi inda hantsar wato ah, dabbobi yake inda daga nan nonon yake fitowa to nonon yana fitowa tsakanin tumbi ne da su ka- inda jini yake taruwa amma kuma sai ya fito labanan nono ne faritar khalisan tatacce babu jajajaja a cikin shi babu wani fatsi-fatsi alaman abin nan da ta ci ya zama kashi babu shi a jikin nonon khalisan kuma sa'iran lisharibina mai daɗin kwankwada ga masu ga masu shan shi saqa sharab yani ya sha shi tajarra'ahu to yana da daɗin kwankwada ga masu sha ba wani abu da zai makale maka a wuya duk da kasancewar dabban nan tana cin kaya ko ba haka ba a kuma ka zo sha ba za ka tace ba ka ce saboda kar nunan tar yake ka kaya a ciki kai ne gurin shirmanka ka bari kaya ta shiga bayan tatsewa a fahimci wannan ko to farth kenan to sabaqa al-fartha wad-dam wanda wannan lafazi ya zo cikin bukhari a a hadisi na 3610 3610 da kuma muslim 1065 da ahmad 6038 sai ce wa tariqul jam'i bainahuma annahu taraddada hal fil fuqati shay'un aula hanyar da za a hada tsakanin wancan da yace ya tamara fil fuqati da wannan da yace sabakal furtha wad dama lam ya'liq bihi shay'un ya za a hada lafazan hadisin to a karan fari lokacin da shi maharbin ya harba kibiyar ta fasa dabbar ta fita to idan ya ɗauko itan da farko zai fara yin taraddudi shin a jikin wannan fok ɗin ma'ana inda yake shiga jikin watro alkaus shin akwai wani abu da ya haɗu da shi akwai wani jini ko ko dai ƙasar gurin ce da kibiyar ta faɗi sau da ai da ƙarfi ya harba jinin jikin dabban ne ko ko dai wani abu ne da ya taba ta a waje shine taraddudin thumma tahaqqaqa sanan daga baya sai ya samu tahaqquqi ya samu tabbacin cewa annahu lam ya'liq bis-sahmi wala bi shay'in minhu min ar-ramy bi shay'in sai ya samu tabbacin cewa abun da ya hadu da wannan kibiya din ko wani abu nata kamar shi nasil din da sauransu daga wannan harbin da yayi ko min ar-ramy daga wannan dabbar da ya harba ba wani abu da ya taba shi sai ce wa yumkin an yuhmala al-ikhtilafu fihi ala ikhtilafi ashkhasin minhu zai iya yiwuwa a daura sabanin da lafizan hadisin can suka zo da shi akan sabanin wato ainihin shakhsiyya ta su wa'annan mutane khawarij din shakhsiyat din su daban-daban ne mu'taqadat din su daban-daban ne ahdaf din su daban-daban ne ina fata an gane wa yakunu fi qawlihi yatamara isharatun ila ba'dihim قد يبقى ما إلى بعضهم قد إلى أن بعضهم كما تكسنتي قد يبقى معه من الإسلام شيء to ce washi ya tamara filfuka wannan ishara ce da ke nuna cewa lallai wasu daga cikin khawarij za a samu wani ragowa na musulunci a tare da su kenan su ba su kafirta duka ba kenan wasu kuma zai iya yiwa sun kafirta da sai ce hadha huwa arjahul aqwali inji al-hafiz wannan ita ce mafi mafi rajihin zance fa inna min ru'usi haula man huwa munafiqun fil batin domin daga cikin jagororin wa'incan khawarij din na farko al-khawarij al-awwal daga cikin su akwai wanda yake daman munafiki ne a boye fa hadha kafirun mukhalladun fin nari bila khilafin wadih wa minhum jahilun muta'awwilun cikin su akwai jahili bai fahimci masail din bane tunda an ja mai aya ne shi kuma bai san inda ta dosa ba sai ya awwala ayar ya mata bankarar ya fassara yastahiqqu al-iqaba fi dunya ya cancanta a gana mar azaba a duniya in an kama shi kamar yadda imam malik yake hukunci da cewa ya yi istitabun su a ba su dama su tuba in sun tuba fa biha wa ni'matun ba su tuba ba asara wuyan su ba a matsayin kafirai ba wannan jahilan cikinsu kenan wal akhira kuma ya cancanci uquba a lahira so da kasancewar shi ya mawa addini karan tsaye ya ma ayoyin Allah wa ya lankwasa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala dun al hukmi bi kufrihi wa takhlidihi fi nar ba tare da an yi hukuncin kafircin shi ko kuma dawwama shi a wuta ba nan ne zancen ibnu hajarin ya kare wanda asalin matashiyanmu kenan da ya ce kalan nawawiyu fi sharhi muslim al'imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin muslim alminhaj kenan ko fi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj da shi mujalladi goma ya ce saboda ɗalibai ce ba don tsoron tsawaitawa ba da ya yi shi sama da mujalladi ɗari kuma ya ce babu takarar ai kwarai الإمام النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف al-huzami an-nawawi ash-shafi'i madhhab kenan muhaddithun wa faqihun wa lughawiyyun wa zahidun shaykhu ash-shafi'iyya da aka ce shaykhu ash-shafi'iyya akwai shaykhai ash-shafi'iyya idan madhhab ash-shafi'iyya suka ce hadha qawlu ash-shaykhain hadha qawlu ash-shaykhain sanufin an-nawawi da ar-rafi'i an-nawawi da ar-rafi'i wanda shi al-imam an-nawawi wato ainihin a kamar yadda manaqibuhu wanda suke kathira ma'rufa babu lokacin mai ta ambato an haife shi 631 ya rasu 676 shekarar shi 45 kacal a duniya shekarar shi 45 kacal a duniya yayi waɗannan ayyuka yayi al-minhaj yayi al-majmu' majmu' jalladi 30 kuma a bisa kiyasi dan sharhi ne na littafin muhazzab wanda aka yi shi akan abuwab na fiqh a bisa madhhaba ta shafi'iyya da ya mai da shi fiqhul muqara ya sanya hadisi da lugha da tafsiri da usulu da komi yasa a ciki kuma bai wuce babun wato ainihin sallah ba a ciki kaga inda a ce bisa takdiri da yanda ya taho da aikin haka zai kai har karshe har su buyo da gado da sai ya kai mujalladi ɗari da ba za a taɓa samun littafi kamar shi ba a abin da ya shafi fiko kuma fiko ne mukara lallai yana goyon bayan mazhaba ta shafi'iya amma ba mukallidi ne ba ba mukallidi ne ba mujtahidi wadih ya yi aikace aikace ya yi tahribul athari wal lughat bangaren hadisi bangaren sharhin hadisi bangaren fiqh bangaren lugha bangaren garori da yawa ulumul qur'an ne da sauransu Allah ji kanshi da gafara shi kuma al-imam rafi'i wanda shine bayan nabiyun shaykhai shafi'iyya shine abul qasim abdul karim ar-rafi'i wanda zai azancen shi zai zo nan gaba an haife shi 555 ya rasu 663 kenan tazarar shi da al-imam an-nawawi a gurin rasuwa wato ainihin shekara goma sha uku annawawi ya ce rahimahullah cewa mazhabu shafi'i wa jamahiri ashabihi al'ulama an al-khawarija la yakfuruna ko la yukaffaruna mazhabar imamu shafi'i da kuma jumhurin malamai jumhur malamai da ke cikin mazhabar shi wanda suke malamai cewa annal khawarij la yukaffaruna khawarij ba a kafirtar da su wa kadhalika al qadariyatu wa jamaahirul mu'tazila wa sa'iri ahli al ahwa'i hakan nan jahmiya da sauran mu'tazilawa da sauran yan bid'a ma ba faɗi ijma'i akan musamman bangaren khawarij da jahmiya babu ijma'i dan an samu malamai da yawa musamman a bangaren jahmiya da suka kafirta su daga ciki akwai su kutaiba ibn sa'idin akwai su mus'ab ibn kharija akwai su ibrahim ibn tuhman ibn tahman su ibn al-mubarak da sauransu da suka kafarta bishr al-marisi bishr al-marisi wanda ya tafi akan cewa alqur'ani makhluq nabi musa ya ce Allah bai magana da shi ba da sauran kalmomi irin na ja'ad ibn dirham wanda aka yi layya da shi na fata an gane wannan imamu shafi'i wannan sananne ne ko abu abdullah muhammad bin idris bin al-abbas bin uthman bin shafi'i bin sa'ib bin abd abd ubaid ibn abd yazid ibn hashim ibn al-muttalib bin abd manaf sun hadu da annabi sallama cikin kakan shi tun daga hashim الإمام المجدد عالم العصر ناصر السؤال الحديثي إمام قريش فقيه الملة أن يفيش دريدة همسون أكسر غزة وأن an ba shi izini ya yi fatawa ya karantar tun kan ya kai shekara 20 ya haddace alkur'ani ta na shekara 7 ya haddace muwatta na shekara 12 zuwa 13 Allah ya ba shi baiwa mauhiba kwarai da gaske mauhub jiddan ya rasu 240 a 204 wanda ana cewa shine mujaddidin karni na biyu karni na farko ana cewa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatu al-Adi na'am intaha zancen nawawi ya kare sai cewa amma man kaf man kuffira min al-khawarij فاحتج بقوله فأما من كفر الخوارج من إنا eh mansukha ce wa amma man kaffara al-khawarija amma wanda ya kafirtar da khawarij daga cikin malamai fahtajja bi qawlihi yayi hujja ne da fadin manzo sallallahu alaihi wa sallama yamruquna min al-islam suna fita daga cikin musulunci wannan lafazi ya zo cikin muslim ko yamruquna min ad-din shine muttafaqun alaihi wa qawluhu wa qawlihi kina wahtajja bi qawlihi لأقتلنهم قتل عاد وديك متفق عليه يا جبات وفي لفظ آه ثمود لأقتلنهم قتل ثمود أداوى أي سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سكما ثمود وفا كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية شكل تساواتي da ta wuce iyaka ta toshe kunnuwansu ta kifar da su to a wata riwaya sai ya zo katla thamud wadda muttafaqun alaiha ce ita ma bukhari 1351 muslim 1064 sai ce wa kullum minhuma innama halaka bil kufr dukkaninsu su biyu da adawa da samudawa ai ya halaka ne saboda kafirci ko hulika an halakar da shi saboda kafirci ba kuma yasa aka halakar da adawa ba sai dan sun kafirce mawa annabin Allah annabi Hud ba kuma yasa an aka halakar da samudawa sai sun dan sun kafirce ma annabin Allah annabi Salih to kaga sanadiyar kafircin su ne aka kashe su aka halakar da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya samu wato ainihin damar yaƙar khawarij ba su bayyana ba a lokacin shi a matsayin fi'a baghiya an gane ko da sun bayyana a lokacin shi ce da sai ya kashe su kisan da aka yi ma'adawa kisan da aka yi masamudawa kenan zai kashe su akan kafirci ne kamar da aka kashe adawa akan kafirci kafirci a kashe samudawa akan kafirci ga waɗanda suke da wannan ra'ayin kenan wa qawlihi kuma sun yi hujja da faɗin annabi sallama hum sharrul khalq su ne mafi sharrin halittu kaga al khalqu yadkhulu fihi al kuffar kafirai sun shiga ciki abadat al awthan amma kuma sai ce hum sharrul khalq wanda lafazi ne da ya zo cikin muslim 1065 abu dawud 1766 duk da lafazin abu dawud hum sharrul khalqi wal khaliqa sun mafi sharrin halittu na mutane da kuma sharrin dabbobi alhalku wal khaliqa in suka haɗu alhalku sai zama ana nufin al'ins wal jin alkhaliqa kuma sai zama addawa to su ne mafi sharrin jinsin halittu ga baki ɗaya kaga wannan lafazi yana nuna babu istithna'i duk wani halitta to khawarij su ne mafi taɓewa su ne mafi watsewa su ne mafi lalacewa da tozarta a kan shi sai malam ya ce wala yusufu bi zalika illal kafir ba wanda ko za a siffanta da haka illal kuffar sai kafirai wa qawlihi da kuma faɗin shi innahum abghadul khalqi ila Allah ta'ala su ne mafi wato ainihin kyamata wanda Allah ta'ala ya fi jin haushinsu su a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala da wannan lafazi a ma'anar shi ce ta tabbata cikin musulun hadisin aliyu na abu talib da yake ba da labarinsu sai ce sharrul khalqi inda Allah sharrul khalqi inda Allah madadin abghadul khalq na fata an gane sai malam ya ce ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم معتقدهم بالكفر والتخليد في النار kuma waɗanda suka kafirtar da su sun yi hujja akan hukuncinsu akan duk wanda ya saba ma itikadinsu da cewa shi kafiri ne kuma suka ce zai dawwama a wuta fakanu hum a haƙƙa bilismi minhum sai sai zamanto su suka fi cancanta da wannan sunan akan waɗancan da suka kafirta domin kala li akhihi ya kafirun ya kafiru wa huwa ya'lamu وان قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما باع بها احدهما باء بالهمزه عفوا باء بها احدهما يعني رجع بها احدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه wanda ya ce ma ɗan wanshi ya kai kafiri to fa dole sai kalmar ta faɗa kan ɗayansu in wancan kafirin ne shi kenan in kuma ba kafiri ba ne ba to za ta dawo kan wanda ya faɗe ta duk da wannan hadithi na wa'idi in wani ya zo ya ce ma wani ya kai kafiri ba za ka ce to kai ka zama kafiri ba ina fata an gane ba za ka ce mishi haka ba sai dai ana jiye mishi tsoron hakan ta kasance da shi duk da kafirci ake nufi dunal kufur kamar yadda malamai suka yi bayani to sai wasu suka ɗauki zahirin hadisin iska ce to khawarij saboda sun kafirtar da musulmai shi yasa kuma su mu- ba zai yiwu a ce dukkan musulmai sun zama kafirai ba sai su kenan kalmar ta dawo kansu su ce li'anna takfirahum a'lama sahabati domin kafirtar wasu ga jigajigan sahabbai ya tadammanu takdhiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to ga wani istirsal ne fil nas fil hukm kafirtar wasu ga jigajigan kafirai zai lizumta wato ainihin ya kumshi ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba dan tawili ba duk wanda ya kafirta sahabi ya zama kafiri in ba dan tawili ba dan jin haushin su ma kadai yana sa mutum ya zama mai ya zama kafiri kamar da Imam Malik ya ambata li yaghiza bihim al-kuffar Allah ya ba su karfi da daukaka ne dan ya fusatar da kafirai kafirai su dai sa kafirai su dinga jin haushin su to duk wanda yake jin haushin sahabi ya zama kafiri to ina ga wanda ya kafirtar da shi to sai dai uzuri na jah- jahilci amma ru'us ɗinsu kamar yadda ibn hajarin ya- ya ya gabatar wanda suke jigajigansu suna sana kawai don su farraka al'umma ne suka haifar da wannan hus- husuma su kafirtar da su sayyiduna ali da s- da sauran sahabbai da suke wannan lokaci to fa wannan kafirci ne babu shakka ina fata karatun na bayyana fi shahadati lahum bil janna so da annabi sallama ya ba da shaida su wa'annan sahabban yan aljanna ne sai ce wa mimman zahaba ila takfirihim ar-rafi'i al-qadi ah, wal qadi Abu Bakr ibn al-Arabi daga cikin wanda suka tafi akan kafircin khawarij akwai al-Imam rafii wancan da muka ambata ash-Shafi'i Abu al-Qasim Abdul Karim ibn ah, Abi al-Fadl ibn Muhammad ibn ah, al-Qa- Abu Abu al-Qasim Abdul Karim ibn Abi al-Fadl ibn Muhammad ibn Abdul Karim al-Qazwini الرافعي الشافعي wanda ya rasu 623 da kuma alqadi abubakar ibn al-arabi muhammad ibn abdullah ibn muhammad al-mu'afiri alqadi abubakar ibn al-arabi al-arabi ba ibn arabi ba al-ishbili al-maliki al-hafiz alimu andalus wa musnidihim an haife shi 465 ya rasu 543 babban malami ne jigo cikin mazhaba ta malikiya to shi ma ya tafi akan cewa kafirai ne su ya faɗi wannan tasrihan cikin sharhu at-tirmidhi ya yi sharhin tirmidhi mai suna aridatu al-ahwazi kafin al-mubarak furi shi kuma ya zo ya yi tuhfatul ahwazi ina fata an gane hakan nan wa taqiyuddin subki fi fatawi hakan nan a cikin ah, alfatawa ta taqiyuddin as-subuki wanda yake abokin rikicin shekul islam ibn taymiya sufi ne taqiyuddin wato abul hasan ali ibn abd al-kafi ibn ali ibn tamam al-qadi taqiyuddin as-subuki ash-shafi'i wanda an haife shi 683 ya rasu 756 والطبري ده الإمام الطبري في تهذيبه تهذيب الآثار كينا وعند الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن خالد الطبري إمام المفسرين هاي فيش دليل بيودة إشرين ده هدو يا رسول دليل أكو ده قومه a cikin littafin shi tahdhibul athar yace qalahu al-hafiz fi al-fath alhafiz ibn hajarin ya ambaci wannan zance duka a cikin fatihul bari a juzu'in shi na sha biyu malam ya ce fa'idatun ga wata fa'ida khalaq babari fi tahdhibihi الإمام أبو جعفر الطبري يا فراتين تهذيب الآثار بعد أن سرد أحاديث الخوارج باين يقولوا حديثاً دكي مغانا كان خوارج قال يتي وفيه أنه لا, يجي لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الحق والاعتذار إليهم kenan waɗannan hadisai a dunkule suna nuna mana cewa baya halatta a yaƙi khawarij sai an tsaida hujja a kansu ta hanyar kiransu zuwa ga gaskiya da ba su uzuri cewa farko sun yi kuskure ne wa ila dhalika ashara al-bukhari fi tarjamati bil ayati al-madhkurati fiha zuwa ga wannan ma'ana ne al-bukhari yake ishara a cikin babun da ya kulla da ainihin wa ayat da ya ishara zuwa gare ta wanda ya ambata a wannan babun ay qawluhu ta ay qawluhu ta'ala ma'ana babun da ya ay qawluhu yani fadan al-imam al-bukhari babun قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم باب da ke nuna halaccin tunda ya kulla shi akan jumla mufida kenan halacci babun da ke nuna halaccin kashe khawarij da waɗanda suke mulhidai kangararru masu mawa addini zagon ƙasa bayan an tsaye da hujja a kansu sai ce wa qaulullahi ta'ala kuma wannan babi yana magana akan faɗin Allah ta'ala wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah bai kasance mai hallakar da wasu al'umma mai batar da su ba duk da at-tadlil anan sun fassara shi da ma'anan al-ihlak halakarwa Allah bai kasance mai hallakar da wasu jama'a ba ba'da idh hadahum bayan ya shiryatar da su ya musu bayanin gaskiya hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai Allah ya bayyana musu abin da ya kamata su kiyaye Muqatil ibn Hayyan daga cikin malaman tafsiri yace wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane suka kasance a ƙauyuka ba su san an canza alƙibla ba san an haramta shan giya ba daga da suka zo madina wata ne suka ga an haramta shan giya an canza alƙibla su kuma ba ka'aba suke kallo ba ya suka ce mun shiga uku gashi gashi hankalinsu ya tashi sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ba zai hallakar da su ko ya batar da su ba bayan ya shiryatar da su zuwa ga musulunci sai ya bayyana musu in hukuncin ya zo kunnensu cewa kaza kasu kusance shi kaza kasu kusance shi ya suka kusanta to nan ne za a yi musu hukuma ina fata an gane to bukhari na ishara zuwa ga wannan aya tana magana hatta kan khawarij tunda ba su fahimta ba har sai bayani ya je musu an gane ai sai an zaunar da su an karantar da su an musu bayanin addini in suka fanɗare to yanzu hujja ta tsayo a kansu wanda ibnu abbasin Allah ji kanshi da gafara yi aiki da wannan aya kuma Allah ya sa rabinsu suka musulunta suka tuba kusan mutum dubu hudu sanadiyar tattaunawar da ya yi da su waƙala الطبري يتي وفيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء يتي ونن wato ainihin aya da waɗancan hadisai suna yin raddi akan mutumin da ya ce ai babu wanda zai fita daga cikin musulunci daga cikin ahalul kibla in dai da shi musulmi ne wai ba zai yi ridda ba wannan kaga murji'a kenan bayan ya cancanci hukuncin yin ridda din ya cancanci hukuncin kafirci wai ba zai fita ba sai dai inda niyyar fita ya ce shi ya gaji da musuluncin ya tuba ya yi ridda an gane ko to inda nufi ne ya fita to shine ya zama to khariji aliman yana sane to sai ce wannan maganar tasu fa innahu mubtilun li qawlihi fil hadisi wannan yana bata maganar yana rushe maganar annabi sallama cikin hadisi da yace yaquluna al-haqqa wa yaqra'una al-qur'ana suna faɗin gaskiya kuma suna karanta alkur'ani wa yamruquna min al-islami amma duk da haka suna fita daga cikin musulunci wala yata'allaquna minhu bi shay'in ba abinda zai rage a jikin su na musulunci duk da wannan lafuz ma'anonin shi ne suka tabbata hadisi da wannan lafazi bai tabbata ba ina fata an gane amma wato bangarorin cikin bukhari da muslim akwai wato ainihin lafazin ya kuluna alhaqqa daga bakin sayyiduna ali wa yaqra'una alqur'ana mutawatiri ne sannan yamruquna min alislami shi ma cikin bukhari da muslim da sauran al'ummahat wa la yata'allaquna minhu bi shay'in shine hadisin da ya ishara a baya lafazin da yake cikin muslim sai ce wa minal ma'alumi annahum lam yartakibu istihlala jima'il muslimina wa amwalahum illa bi khata'in minhum abu ne sananne cewa su khawarij ba su afka cikin halattar da jinanan musulmi da dukiyoyinsu ba face sai saboda wani kuskure daga gare su fi ma ta'awwaluhu min ayil qur'ani ala ghairil muradi minhu kuskuren nasu cikin abin da suka fassara na ayoyin alqur'ani ta hanyar da ba ita annabi ba ita Allah ta'ala yake nufi da ma'anar ayat ba fassarar da ba ita Allah yake nufi ba wannan yasa suka dinga kashe mus- mutane ina fata an gane wannan قال الحافظ ابن حجر وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه كنا حديث yana nuna cewa ai akwai wanda yake daga cikin musulmi kuma zai iya fita daga cikin addinin musulunci ba tare da yayi nufin fita ba wa min ghairi an yaktara dinan ala dinil islam ba ma tare da ya zaɓi wani musulunci shi zai bi ba banda addinin musulunci bai ma san ya fita daga addinin ba zai yiwu tun abin ce za a zo karshen zamani mutum zai wayi gari musulmi kafin yamma ya zama kafiri kaga bai ma sani ba haka mutum zai iya kafurta daga addini wancan da suka faɗi wannan kalmar ai sun faɗe ta ne cikin wasa amma Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum an fahimci wannan fathul bari juz'i na 12 safa ta 315 da wadda ke bayanta qultu tal'ati yace kalamu at-tabari wal hafiz في الرد على من قال لا يكفر إلا المعاند وهو مبني على القول بتكفير الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم zancen tabari da alhafiz ibn hajar akan raddi ga wanda yake cewa ba mai kafirta sai mu'anidi wanda ya kangare da gangan ya bar musulunci suka ce shi kadai ne zai iya kafirta to wannan magana kuma cikin murji'a su ma firak ne da bangarori daban-daban akwai wanda suke ganin ko da riddayyayi ya ce ya zagi Allah subhanahu wata'ala suka ce bai kafirta ba wal iyadu billah akwai su suna da yawa kashe-kashen su ya fi saba'in to cikin waɗanda suke cewa babu wanda zai kafirta sai mu'anidi wanda ya kangare ma wa musulunci suka ce shi kadai zai kafirta to zancen da kabari da alhafiz suke yi na raddi akan waɗannan mutane mabniyun alal qawli bi takfiril khawarij an gina zancen ne akan ra'ayin su tabari na kafirtar da khawarij bayan an tsaye da hujja akan su tunda tabari ya ambaci wannan sarahata ina fata an fahimta kenan su at-tabari da su wato ainihin ibn al-arabi da su al-imam rafii da as-subki sun tafi akan kafircin khawarij sai tabari ya ce amma kafircin fa ba duk wani khariji zaka ce kafiri bane sai in hujja ta tsayo akan shi an gane wannan kenan mu'taqad ɗinsu na kafirci ne za a kafirta jama'ar su amma ba za a kafirta ayan din su ba illa ba'da iqamati al-hujjati alayhi an fahimci wannan wala yace qala ibn qudamata ibn qudamata al-muwaffaq ibn qudamata muhammad ibn abdullah ibn ahmad ibn qudamata bin miqdam al-adawi al-qurashi al-maqdisi al-jama'ili الدمشقي الصالح الحنبلي أن يفيش دريبير دا أربعين دا دايا يا رسول أليش دا دا إشرا يتي والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة ما سكتا daga cikin damka ta ta shugaba ma'ana wanda suke fita daga biyayya alqabda yani ta'a yani albai'a yani almutaba'a waɗanda suke fita daga yin wa shugaba biyayya sun kaso kashi hudu thumma qara bayan ya ambaci kashi biyu sai ce athalithu na uku daga cikinsu su ne alkhawariju alladhina yukaffiruna bidhanbi wa yukaffiruna uthmana wa aliyan wa talhata wa zubaira khawarij waɗanda suke kafirta musulmi saboda ya aikata wani laifi wanda yake zunubi ne waɗanda suke kafirta sayyiduna uthman thalithul khulafa'ir rashidin wanda ya rasu 35 da sayyiduna ali rabi'ul khulafa'ir rashidin 40 da sayyiduna talha da az-zubair waɗanda suna cin al'asharar mubasharuna bil janna sun rasu 36 lokaci ɗaya a yakin jamal sai ce wa kathirun min sahaba suka kafirtar da da yawa daga cikin sahabbai khawarij kenan suka kafirtar da yawa daga cikin sahabbai wa yastahilluna dima'al muslimina wa amwalahum kuma suna halattar da zubar da jinin musulmai da cin dukiyoyinsu illa man kharaja ma'ahum wai sai wanda ya fito ya ya tawaye tare da su sannan ne zai zama musulmi sai ce fa zahiru qawlil fuqaha magana mafi bayyana cikin zancen malaman fiqh min ashabin almutaakhirin daga cikin malaman mu yan baya ina nufin waɗanda suke mazhaba ta hanabila ko kuma waɗanda suke yankin eh, sham da dimashq annahum bughatun lahum hukmuhum cewa su waɗannan khawarij ɗin bughatun ne ma'ana 'yan ta'adda ne suna da hukuncin 'yan ta'adda wa hadha qawlu abi hanifata wa shafi'i ce wannan shine zance na abu hanifata da ainihin al-imam ash-shafi'i al-imam abu hanifata nu'man ibn thabit kenan an-nu'man ibn thabitin ibn marzubana wanda kakan nashi ya musulunta lokacin sayyidina umar al-kufi wanda yake awwalul al-a'immatul arba'a inda ahli sunnati wal jama'a al-imam al-a'zam suke mai take wato ainihin al-imam shafi'i yana cewa man arada an yatabahhara fil fiqh fa huwa iyalun ala abi hanifata duk wanda yake so ya kware cikin ilimin fiqh ya zama teku to fa dole sai yayi biyayya ga abu hanifa ya bi maganganun shi da littattafan shi har yana mai wani wake ke cewa ah, laqad zana albilada wa man alaiha imamul muslimin abu hanifa bi ahkamin wa atharin wa fiqhin ka ayati zaburi ala as-sahifa fama bil mashriqayn lahu nadhiru wala bil maghribayn wala bi kufa fa rahmatu rabbina abadan abadan alaihi madal ayyami ma quri'at sahifa yana yaban abu hanifatan nu'man rahimahullahu ta'ala abu hanifa an haife shi 80 ya rasu 150 shekarar da shafi'i ya aka haifi shafi'i shekarar abu hanifa ya rasu wasu ma sun ce rana guda suka ce zahaba imamun waje a imam allah ya ji kansu da gafara to wannan shine mahanga ko matafiya ta abu hanifa da shafi'i wa jumhurul fuqaha da jamhurin ma- malaman fiqh wa kathirun min ahli alhadith da yawa daga cikin masa mabiya hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun tafi zuwa ga haka an ce ahlul hadith kamar su sufyan kenan su ah, sufyan ibn uyayna su ishaq ibn rahuya su al-layth ibn sa'd su ana kiransu ahlul hadith an fahimci wannan wa malik yara istitabatahum maliku yana ganin cewa a ba su dama su tuba a nemi su tuba malik ibn anas haife shi 93 ya rasu 179 imamu darul hijira mun sha bayani akan shi to yana ganin a ba su dama su tuba fa in tabu in sun tuba shikenan a kyale su wa illa qutilu ala ifsadihim in ko sun ki za a kashe su akan bannar da suke yi la ala kufrihim ba wai dan sun kafirta ba ثم قال سنة ابن قدامة يتي وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفير تكفيره ما في يوانتم ما لم يسن تفسنا غنن تيوا ما بنتالي سوء ما باسو غنن تيوا كافرين قال ابن المنذر ابن المنذر الحافظ أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر ابن الجارود النيسابوري نزيل مكة أنها فيش الريبيو دا أربعين دا يا رسول الله أكو دا شا تقوس ملتافن وتعينهم الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف تو ابن المنذر yake cewa la a'lamu ahadan wafaqa ala alhadith ala takfirihim wa ja'lihim kal murtaddina ban san wani daga cikin malamai da ya dace da ahlul hadithi akan kafirta khawarij ba wato daga cikin ahlul hadith akwai wanda suka kafirta khawarij sai ce to ban san wani daga cikin malamai da ya wafaka musu ba akan wato ainihin kafirta kafirtar da khawarij da sanya su kamar wanda suka yi ridda wannan ya zo cikin al-mughni kitabu qitali ahli al-baghi cikin littafin mughni a juz'in shi na 8 safa ta 100 da ainihin wato shida cewa qala shaykhul islam zai samu shiga ku ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya taqiyuddin ahmad bin abd al-halim ibn abdi ah, as-salam ibn abdi as-salam ibn abdillah آه، ابن تيمية الحراني أبو القاسم آه، أبو العباس شيخ الإسلام شهاب الدين واندا wato ainihin yaro an haife shi 661 ya rasu 100 an haife shi ah, 661 ya rasu 728 ko yace fa innal a'immata muttafiquna ala dhanbil khawarij wa tad- wa tadlilihim malamai limaman musulunci sun haɗu akan zargin khawarij da kuma batar da su cewa batattu ne wa inna ma tanaza'u fi takfirihim ala qawlaini mashhuraini fi madhhabi malik wa ahmad sai dai sun yi sabani ne akan wato ainihin cin kafirai ne su ko kuwa akwai maganganu guda biyu a bisa mazhaba ta maliku da ahmad duka a cikin mabiya mazhabobin nan biyu akwai wanda suka tafi akan haka wa fi mazhabi shafi'i aidan niza'un hakan nan a mazhabar shafi'i dai akwai wato ainihin niza akan haka akwai sabani fi kufrihim akan kafircin su lihadha kana fihim wajhani fi madhhabi ahmad wa ghayrihi ala tariqati al-aula a mazhabar ahmad akwai wajihi guda biyu a cikin mazhab wasu na ganin kafircin su khawarij wasu na ganin cewa ba kafirai bane ba fussakan hakan nan mazhabar wani shi ma min babi aula su tafi zuwa ga haka tun daga abu hanifa da shafi'i da malik أحدهما أنهم بغاة والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء سنا غنين يا halatta kai tsaye kawai a yake su wa qatl asirihim asirahum asirihim wa atba'ihim mudbir mudabbirihim da kuma kashe wanda aka kama daga cikin su da mabiyan shugabansu wa man qadira alaihi minhum wa man qadira alaihi minhum istutiba kalmurtad wanda ku aka samu dama aka kama shi to za a ba shi damar tuba kamar dai wanda ya yi ridda fa in taba wa illa qutil kama anna madhhabahu fi mani'i az-zaka in qatalu al-imam 'alayha hal yakfuruna ma'a al-iqrar bi wujubiha ala riwayatayn kamar da mazhabar imam ahmad dai akan waɗanda suka hana zakka shi ma wajibi biyu ne idan har sun yaƙi shugaba suka haɗa runduna suka ƙi ba da zakka kuma suka haɗa runduna suka yaƙi shugaba na musulunci shin wasu sai aka yi saɓani shin za a kafurtar da su duk da sun yadda wajiba ce suka ƙi bada ko ba za a kafurtar da su ba akwai riwaya biyu a mazhaba ta al-Imam Ahmad sai ce wa hadha kulluhu mimma yubayyinu anna qitala as-siddiq limani az-zaka wa qitali ali lil khawarij laysa mithlu wa laysa mithla al-qital yawm al-jamal was-siffin duka wannan yana bayyana cewa ya karmana atuz zaka da sayyidina abubakarin yayi da ya kar khawarij da sayyidina ali yayi ba wai irin yakin saiduna ali bane ba a yakin jamal da yakin siffin inda wannan duka tsakanin musulmi ne wannan ana kiran shi fitina ne ba ainihin wato yaki bane ba ina fata an gane jamal an yi 36 siffin 37 wato ainihin shekara ɗaya ce a tsakaninsu fa kalamu aliyin wa ghairihi fil khawarij yaqtadi annahum laysu kuffaran kal murtaddina an asl al islam kaga yakar khawarij da sayyiduna ali yayi da wani shi daga cikin sahabbai suka yaki khawarij yana hukunta cewa ba kafirai bane ba kaman murtadun da suka bar musulunci gaba daya shi yasa ma bai wato kwashi ganima ba ko ya kama asira daga cikin su hadha huwa al-mansus anil a'immati ka ahmad wa ghairihi shine abinda aka ruwaito nassi na a'imma kamar ahmad da wani shi walaisu ma'a dhalika hukmun hukmuhum ka hukmi ahli al-jamal was-sufin amma kuma duk da haka ba ɗaya suke da 'yan jamal da 'yan sufin ba tunda su waɗannan duk musulmai bal huwa nau'in thalithin wannan nau'i ne na uku wannan jamal da sufin tawili ne da kuma wato ainihin ijtihadi ne afwan ijtihadi ne wannan yakin shi kuma wannan na tsakanin gaskiya da ƙarya ne wa hadha asahhu al-aqwali thalathati fihim shaykh al-islam fatawa tashi wato ainihin juz'i na 28 safa ta 518 الله تعالى يسامح ذاتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك